أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وزدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta 26 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda shi daidai da 26 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul Ma'ida za mu tashi a ta 20 insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a aya da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki yana kira ga ahlul kitab yana gaya masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga wajen Allah shine ya aiko shi kuma ya zo ne dai ya ya zo ne a wani lokaci da aka samu ɗan yankewa na manzanni wato aka samu tsawon lokaci har shekara ɗari shida babu wani manzo da ya zo saboda mai annabin ƙarshe ne zai zo shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukacin sarki ya ce musu ya shaida musu wannan ne don me don kada ran tashin alƙiyama su ce su ba su ga kowa ba ma ja'ana min bashirin wala nadhir wani mai gargadi ko mai albishir bai zo mana ba Allah ya ce an yanke wannan hujjar fa kad ja'akum bashirun wa nadhir Allah ya ce hakika mai gargadi ya zo muku mai albishir ya zo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Allah madaukakin sarki yace wa iz qala musa li qaumihi kuma ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi salam ya gaya wa mutanansa ya ce musu ya ƙaunu ya ku mutane na uzkuru ni'matan lahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi muku yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku in ja'ala fikum anbiya Allah madaukakin sarki ya sanya annabawansa duka a cikin ku annabawan Allah duka sai ɗan kaɗan a lissafin annabawan Allah waɗanda ba bani Isra'ila ba, da wanda aka yadda da wanda aka yi saɓani dubu ba su wuce goma ba. A cikin annabawa na Allah maɗaukakin sarki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko, kaga hadisi ne ya gaya mana akwai annabawan Allah dubu ɗari da dubu ishirin da hudu. dubu ɗari da dubu ashirin da hudun nan waɗanda babani isra'ila ba za ka iya kawo goma ba na nan ka kenan duk su ne duk su ne shi yasa ake tunatar da su ya ce ku sani fa Allah ya sa ku zuriya ku ne annabawa kuma yanzu ka duba wannan waɗanda Allah ya musu wannan baiwa su ne suka lalace suka ɓalɓalce suka dawo abinda suka zama yanzu suka zama asfalar safili suka yi baya don me yi bayan su tun da sun rabu da Allah Allah ba ruwan shi da su ba ruwan su da Allah ya kaga baya ta kare eh sai ga wasu waɗanda ba irin wannan al'umma ba da Allah yawa bai ba ga su zo su zo sun karɓi musulunci kuma su ne manya daga nan duniya har lahira ai ba za ka ga manyan mutane ba sai ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna ci eh Allah ka sa muna cikin manyan mutane ran tashin kiyama nan ne za ka ga manya nan ne za ka ga waɗanda kuma ba su da girma Allah ka tsare mu to Allah madaukake sarki yace kuma waja'alakum muluka kuma ya sanya ku sarakuna ku ne sarakuna da kuka yi ta mulki wa atakum ma lam yuti ahada min alamin kuma ya ba ku abinda bai ba wa wani ba daga cikin talikan zamanin mutanen da suke raye a lokacin da bani Isra'ila suke wannan rayuwa daga kibdawa ne na sai sauran duka lissafa su sai a malika sai lokacin ba a san wani ba wuce ba mu ya godiya wasa ba a san wani ba bulatari ba a duniya ina nan eh ba tare da ta ƙarar rubutar littafi cewa ga wani ba bulatari a lokacin waɗanda Allah ya faɗa al'ummar da take raye a duniya sananniya su ne bari Isra'ila to kuma babu al'ummar da Allah yawa ni'ima irin ta shi yasa Allah ya ce ku tuna Allah ya fifita ku akan talikan zamanin zamanin ku babu wata al'umma wadda Allah ya daukaka ya fifita ta ya girmama ta irin wannan ni'ima ce Allah madaukake sarki yayi musu kamar yanzu ne in kai misali da al'umma Hausawa ai Allah ya girmama su Allah ya yi musu ni'ima ko ba komai Allah ya sanya musulunci a cikin al'ummar Hausawa yana da wuya ka ga bahaushe ba musulmi ba shi yasa a yan an ganci sai ana mamaki saboda ai babu ne saboda babu shi yasa ake mamaki wato ba a cika samu ba dan ma akwai sakaci da muka yi akwai sakaci da kuma nufi na Allah madaukakin sarki amma al'umma ce wanda Allah ya sa ta musulunta kashe kamɗinta eh shi ya sa ma wasu ma wanda ba mu ba a wasu wurare sun ɗauka ma addinin musulunci na hausawa ne haka suke faɗa wallahi sun ɗauka addinin musulunci na hausawa ne kuma har an samu saboda jahilci wani a cikin hausawan ma wani dattijo yake tambaya wai shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam banda najeriya bai je ko ina bane yake tambaya kaga shi ya dauka ma gaba ɗaya annabi Muhammadu na na eh to yana tambaya wai bai je wasu kasashe ba sai a Najeriya saboda din ni'ima ce ni'ima ce Allah madaukake sarki yayi wa yayi wa dan haka shi Allah idan yawa al'umma ni'ima godiya yake sosai godiya kuma da baki da kuma aiki to Allah madaukaki na'am ya qaumi
ya qaumi dukhulul arba al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin an ce yana daga cikin aladun bani Isra'il duk mutumin da yake da mata yake da gida yake da dan aiki to sarki ne kuma ai kusan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace wanda ya wayi gari yana da lafiya yana da abincin da zai ci yana da inda zai zama to ai shi an gama ba shi duniya amma ka san matsalar da muka samu rashin godiyan Allah wannan yana cikin babbar musiba da ta jarabe mu ina nufin a al'umance Allah bai ba mu kyautan gode masa ba amma Allah ya yi mana ni'ima kuma ba ma duba wanda suka gabace mu ne yanzu ana magana ana ma magana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi sallah da rigarsa sai ya je ya cire ya ba matarsa ta yi sallah na wani Allah yake so to sai kai kuma ka duba yanzu rigunan ka nawa abin dubawa ne kenan Allah ya yi mana ni'ima babu wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taba shiga da ya taba shiga mota ba babu wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taba shiga jirgin sama ba wani sahabin annabi da ya taba buga waya cikin yadda ba ma tuna wannan abubuwa da yawa da yawa Allah ya yi mana lantarkin nan babu a zamani kaga yanzu in ka kalle abinda talakanmu yake morewa ko ana so ko ba a so sai ya more masu dukiyar sahaban ba su more shi ba yanzu dai kaga talaka ko ba a so ko yana so sai ya ga kayan lantarki ko dai ba a gidan shi ba na ga street light na ai ni'imar Allah ce ni'imar Allah ne wasu ba su gani ba wasu in dare duhu ne garin kawai ba a gane kowa haka za a kwana amma yanzu ka kowa naka ba kana ganin haske shi ma ni'imar Allah ne ko yaya kake za ka sha ruwan sanyi a fridge sahabbai ba su gan shi ba da za a da zan ci gaba da lissafin abinda ba su gani ba wallahi sai mu kwana to amma mu duka duk ba ma kallon wannan sai kawai muna kallon abu guda daya mutum ya tashi bai da kuɗi sai ka ji kamar zai zaki Allah ina nufin kawai shi kenan kamar ni'imar Allah kawai ita ce kawai kuɗi walhalin Allah madaukakin sarki da yi ka musulmi wallahi ya kure ma kyauta ya kure ma soyayya ya kure ma ni'ima eh duk wanda yake jin musulunci da Allah ya bashi Allah bai marko mai wala yayi hasara eh yayi hasara babba dole ne musulmi ya gane cewa Allah ya kure mar soyayya da ya bar shi ya zama musulmi saboda me nan ne dan adam zai yi rayuwa wadda take mai amfani nan ne dan adam zai yi rayuwa wadda take zai je iske rayuwa ta gaskiya zai je iske jin daɗi na gaske Allah ka samu a cikin aljanna Allah ka samu a cikin aljanna nan ne daɗi yake jama'a to wato shi yasa dole ne mu gode wa Allah madaukakin sarki annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisai masu yawa dangane da ɗan adam ya zama mai godiyan Allah wata rana sun fita da sahabbai suka ɗan samu ruwa mai ɗan sanyi suka sha sahabbai kowanne ɗan yi murmushi sai manzo Allah ya ce kun ga wannan ruwan da kuka sha sai Allah ya tabbaye ku ran tashin kiyama to kun ga muku wata tambayar da za a yi mana na ka sha zoɓo ka sha kunun aya ka sha wancan ka sha wancan na yawwa Allah kaɗai ya san me ka sha da haka babban maganin kuma abinda ɗan adam zai wa kan shi dai ya samu tsira shi ne ya gode wa Allah shi Allah an ka gode mar shi ke Allah mun gode mar to Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa ya ce ya kawo ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wato wannan aya kafin fassararta bayan Allah madaukakin sarki ya halaka Fir'auna sanabi Musa sun dawo garin Misra suna zaune sai Allah madaukakin sarki ya aika wa annabi Musa cewa to ba nan Misra za ku zauna ga bani Isra'ila akwai gari ana kiran shi Ariha a baitul maqdis nan za ku je ku zauna nan ne garin da na baku amma akwai wasu mutane a ciki kuma sai kun yi yaƙi da su kun kore su za ku je ku kore su sa'annan ku zauna a garin shine sai annabi Musa Adamu karan tabiya a cikin ya ebi wakilai guda goma sha biyu ya tura su garin garin su je su ɗan yi leƙen asiri don a ga yadda za a yi yaƙi kuma ya gaya musu duk abin da suka gani su zo su gaya masa shi ne bada suka je suka ga wasu mutane gabza-gabza baki ya tu'ad amalika ne sauran mutanen adawa wanda mutum inda suna da riga zai iya ɗaukan ɗan ƙaramin mutum a cikin mai sa aljihu haka suke gabza-gabza da suka gansu shine fa alkawarin da aka yi da su kar su faɗa da suka zo suka ga annabi Musa ya ce to tunda Allah ne ya ce mana mu je yi kuma zai taimake mu zai taimake mu ko ma yaya suke da haka ko abin da nake so da ku kar kowa ya gaya mutanen ka cewa ga irin mutanen garin kawai a shirya a tafi dukan su goma ba wanda bai gaya mutanensa mutum biyu ne sun biyu ne ba su gaya mutanensa ba shine yusha'u bin nun da kuma kale bin yawan shine shine kadai su biyu nan Allah ya tsare su ba su gaya mutanensu amma sauran duk suka saba alƙawari ai sanadiyyar saba alƙawarin nan ne Allah ya ce to shikenan za su yi imuwa Allah ya ce za su yi imuwa na shekara arba'in kafin su shiga wannan gari kuma haka aka yi hadda annabi musa hadda annabi haruna haka aka kama wannan dimuwa dimuwan nan wato dawurura suke a waje daya shekara arba'in wataƙila ba za ka gane ba a ce daga nan za ka je kubuwa duk lokacin da ka kai AA rano kana kaiwa AA rano sai ka sake ganin ka a zo 6 misali eh sai ka tashi ka tashi ka yi tafiya ka karar da yini kawai sai ka sake ganin ka a zo 6 haka suka dinga yi to shine shine wannan gari shine annabi Musa yake ce musu ya kaumi ya ku mutane na udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ku shiga ƙasa wadda take wadda aka tsarkake ta wadda Allah ya rubuta muku yace ta ku ce za ku zauna a ciki wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya baya ku ce ba za ku yi ba tunda Allah ya ce haka yake so a yi in kuka yi haka fatan qalibu khasirin sai ku waye gare kun yi hasara annabi Musa ya ga ya musu wannan na'am
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى sai suka ce ya kai Musa ina fi haƙaman jabbari duk mun ji labari cikin garin na akwai mutane masu wani ƙarfi masu babban ƙarfi ko ba babban ƙarfi ake kira ƙarfi mai yawa na ƙi aiki da ɗaya kalmar ne masu ƙarfi mun ga wasu mutane gabza-gabza masu ƙarfi a cikin garin nan don haka wa inna lan nadkhulaha mu ba za mu shiga garin haka suka ga Musa annabi Musa alaihi salam direct ba za mu shiga ba hatta ya faruju min ha sai in sun fita garin in ana son mu zauna a garin to a ji a gaya musu tattara su fita fa in ya kharju min ha fa inna dakhilu in yau in sun muka ji labari sun fita za mu je mu shiga wato kaga daidai suke Allah ya ce su yi abu sun ce ba za su yi ba eh to da haka na'am قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان يخاف- يا رجلان من الذين يخافون wasu mutane guda biyu waɗanda suke cikin waɗanda suke jin tsoron Allah an ce su ne dai Khalid da Yushau su waɗannan su ne mutane guda biyu su ne suka ce an'ama Allahu alaihim Allah ya musu ni'ima don me ba su bayyana sirrin da aka ce ka su bayyana ba su ne sai suka ce wa mutanen ba ku mutane udkhulu alaihimul bab ku je ku shiga garin tunda Allah ya ce ku shiga fa iza dakaltumuhu idan kuka shiga garin fa innakum ghalibun yadda Allah ya alƙawari zai ba ku nasara zai ba ku nasara wato duk tudun su da karfin su zai zama ba su da karfi ah inda ba dan nasara Allah ba yanzu kai da kake raye a duniyar nan aljani na jin haushinka me yayi ma ai abin ka duba ne akwai ba aljanu jama'a suna nan kuma katun katin ne masu ban tsoro amma Allah madaukakin sarki ya sa ba abin da za su mana ya tsare mu ina ba dan tsaron Allah ba ya ka iya al'ummar da baka ganin ta tana ganin ka a ce ka san dai akwai shedan shedan ma aljani ne bayan haka ka san ba san suke ayi sallah ba inda ba dan tsaron Allah da mala'iku da yasa suna maganin su ba ai ba masallacin da za a yi sallah a sai wani aljini ya zo ya tsaya a kofar liman ban liman na zuwa gaura mana mari a ka ga liman ladan ya ga liman ya gudu kuma shi ma bin shi zai yi wallahi sallah ba za ta yi ba kuma ma mu ya su kowa ya ana gaura mana mari yanzu masallacin za ka ga an kulle shi amma ka gane duk rayuwar namu a hannun Allah take shi ne yake tsare mu da haka shi suke gaya mu cewa tunda Allah yake ku kai ku Allah zai tsare Allah zai yi maganin su da haka wa alallahi fatawakkal ku dogara ga Allah in kuntum mu'minin idan har ku mu'mine ne qalu قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون qalu sai bani isra'ila suka ce ya Musa ya kai Musa inna lan nadkhula abadan har abada ba za mu shiga garin nan ka gani in ma yana taron zai yi wa'azi na zai jawo hankali suka ce har abada in ba za mu shiga garin nan dan haka tunda ka matsa wato sai an je an fitar da su da haka fa zahab anta wa rabbuka faqatila kaga ma tsabar rashin ladabi da tsabar rashin sanin Allah sai suka mai da Allah kamar shi ma mutum ne suka ce da kai da Allah ku je ku yaki shi ne abin da suka ce faza anta wa rabbuka faqatila ku je kai da ubangijinka wato tun da an ce sai an yi yaki ne to mu har abada ba za mu ba da haka ku je kai da ubangijinka ku yi yaki haka suka ce da haka ba ma da mu fi ha matukar suna ciki mu bala mu je ba har abada da haka fa zaha anta rabbuka faqatila inna ha huna qa'id ce mu da kaga mu ba ko take da ba mu kara ba muna nan to wannan kalma da suka fara ta yi wa Allah magana na rashin ladabi to yana ciki abinda Allah madaukakin sarki ya yi fushi da su daman bayan sun saba alƙawari na sa'annan yanzu sun gaya wa Allah magana ta rashin ladabi shi shine sai Allah ya madaukakin sarki ya ce to shi ke tunda suka yi haka na قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين annabi Musa ya ce kala annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji ni la amliku illa nafsi wa akhi ni ba wanda zan iya wato sawa ko na hana ba wanda nake mallaka ina da iko da shi daga kaina sai annabi haruna shi kan na ce mu biyu mu tafi ma zai bi ni amma sun ce su ba za su ba abinda annabi musa yake kokawa allah ba da sarki ke da haka fafuruk bainana wa bainal qawmi fasiqin Allah ka yi hukunci tsakaninmu da mutane fasikai wato kaga tsakanin shi da mutanansa dan sune fasikan sune wanda suka bijire wa Allah sune wanda sakon Allah da ya ga mu suka ce ba za su yi ba da haka yace Allah ya hukunci to wannan hukuncin da Allah zai yi shine Allah madaukakin sarki yace na
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين kala sai annabi annabi Musa Allah madaukakin sarki yace fa innaha to ita kasar da Allah madaukakin sarki yace a shiga muharramatun alaihi an haramta musu kuma sai sun je sai sun je kuma an haramta musu shiga garin arba'ina sanatan sai sun yi shekara arba'in a hanya kamar kai ne za ka kaduna a ce dole ka tafi kuma ba za ka kaduna ba sai bayan shekara arba'in na akwai aiki kana zuwa ne sunan shi ne wajen gadon nan jere kana zuwa jere sai ka ganka a suleja kana zuwa jere sai ka ganka a suleja kullum ka kai jere za ka yi tafiya tun da safe zuwa yamma zuwa jere kana kana ibta ido sai ka sake ganin ka a suleja rana ta zo ta dame su a tafiyar damuwa ga yunwa Allah madaukakin sarki da yake yalla yana musu baiwa ai anan ne Allah ya sauka musu wannan darba ta zuma da ‘ya'yan shila a nan ne Allah ya sa wazallan na alaikumul gamama Allah ya sa girgije yana musu ina yana bin su don rana kai Allah ya sa a wannan shekarun ko rigar su ba ta da ji Allah ya musu abubuwa da yawa amma ka san a wannan tafiyar ma ba su daddara ba suna idan mutum ya ji yunwa sai kawai ya ɗauki kwano sai ya haka sai kawai ‘ya'yan shila soyayyu su cika sai ya ɗau kofi sai ya haka sai darba ta zuma daga sama haka suke yi ba maganar nima abinci na ga ana azumi ko ana wala haka Allah ya yi ta musu amma ka san me zai faru har rana guda suka ce annan musa kai mun gaji da cin abinci kala daya suka ce ka roƙa mana Allah gane mu dinga noma eh menene fakhrij min al-ard min maqaliha wa qisaiha wa rumiha wa adasiha wa wasala hal atatabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair anai Musa ce yanzu ku irin tunani da ku Allah yana sauke muku abinci ku ce kuna neman abincin da ke fitowa a ƙasa ina sai Allah ya ce ku to eh bu domin tsaron shikenan ku samu wani gari a hanya ku sauka fa inna lakum ma ta'altu yanzu zai noma ba shi yasa ba ku ji wani mutum a BBC ba lokacin da shugaban kasa Buhari ya ce kowa ya koma gona ran shi ya baci yake cewa noman da Allah shi yayi ya ce a ringa yi shi ba zai koma gona ba wai wa ce kowa sai ya je ayi noma ai abin da yake nufi mutumin kenan wannan abin da yake da tsari ke na wanda yake karatu zai gane me yake faɗi ya ce wai noman da Allah fushi ya ce a yi za ka ce kowa ya koma ya zama nomi gudu shi ba zai yi noma ba da haka haka kuma suka ja abubuwa abubuwa tsewa sun faru a wannan tihun a wannan tafiyan Allah maɗaukakin sarki ya karbi ran annabi harun ana wannan tihun annabi musa ma bayan shekara uku haka ya rasu a wannan tafiya wanda suka shiga garin da jagorancin yusha'un ne da kalib su ne suka jagorance su kuma suka shiga wannan garin bayan waɗannan waɗannan shekaru a lokacin da annabi haruna ya rasu cewa suka yi annabi musa ya kashe haruna wai ya ga sun fi son haruna da shi wai ka gane suwaye bani isra'ila ka duba duk wannan gwagwarmayar da annabi Musa yake saboda su ake yi amma sai suka zaga suna cewa annabi Musa wai ya ga suna ana mutane na kan annabi Haruna wai ya je ya kashe shi sai a magana ta dinga addu'a annabi Musa yayi sallah yayi addu'a yace Allah ka ji abin da suke faɗi Allah ka bayyana musu wajen ruwaya aka ce ɗaukan Allah ya ce ebe su sai da suka je kabarin annabi Haruna annabi Musa ya sallama annabi Haruna ya fito daga kabari yana kada kasa a jikinsa yace musu ba ni ba shi ya kashe ni ba kwanaki na ne suka tsare sannan suka ce to Allah ya sauka wato irin yanzu komai ya dawo nan wa ai abu baka ji Qur'ani ya faɗi abubuwa shi yasa wanda bai san su ba shine abin da suke yanzu a Palestine yake zai bashi ba maki amma wanda ya san su da nassin alkur'ani na ai ba ana abin da suka yi ai duk waɗannan na filfili ne annabin Allah ne fa mai magana da Allah suka wa haka annabin Allah ne fa suka masa sharri cewa yana da abar me ake kira ne a'a tana da wani suna mai dan dadin fada yawwa abar maza yawwa na ai ta dan dadi na ya fada na annace ai tana da wani suna ni ma na sani amma na na saka eh haka suka yi wa annabi Musa sharri suka yi masa sharri wanda har Allah madaukakin sarki sai da ya bayyana musu ba haka abubuwa da yawa da yawa da yawa suka suka yi suka yi na na dagulawa annabi Musa al'amari shi yasa zaka ga a duk alqur'ani babu annabi da Allah ya kira shi da yawa kamar annabi Musa duk qur'ani babu annabin da Allah ya yi ta tarihin sa kamar annabi Musa saboda yayi gogormaya da wasu shedanun mutane shi bai huta a wajen fir'auna ba shi bai huta a wajen mutanen sa ba amma kaga mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada shi da mutanen kwarai wanda duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta neman shawara lokacin da za a yakin a yakin badar ake za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta neman shawara yanda za a yi tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina dan baki bako ne yana ta cewa ashiru ilayya ya qawm ashiru ilayya ku bani shawara mutanen maka sai ce ya rasulullah ko me zai faru muna tare da kai har ɗaya daga ciki ya gane ya ce ya rasulullah kana ta cewa baka shawara kana nufin mutanen madina ne ce wallahi in in za ka duk inda za ka za mu bi ka duk abin da ka ce a mizani in ka ka keta teku ka shiga za mu bi ka annabi ya ji daɗi ina nufin yana tunanin kada mutanen sa su yi mutanen irin yadda mutanen annabi sa su kai mata su ce ka je kai da Allah ku yaki Allah ya kiyaye to da haka na'am kafuru bainana wa baina qawmin fasiki na'am qala fa innaha 40 sanatan Allah ya ce yakibuna fil ard suna ta bagawiya wato suna ta da yake kira ɗimuwa suna ta ɗimuwa a cikin bayan ƙasa shi ne abin da na faɗi su je su dawo su je su sake ganin su a waje ɗaya haka suka yi shekara arba'in suna ɗimuwa a bayan ƙasa sai Allah ya ce wa annabi Musa wala ta asa alal qawmi fasiqi kada kai bakin ciki akan abin da zai same su mutane fasikai wato wato Allah horo ya musu na abin da suka yi ta ma na ƙin biyayya wanda in aka ƙi biya in aka ƙi yi wa annabi biyayya an ƙi yi wa Allah biyayya magana ɗaya ce na
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
Allah madaukake sarki ya ce watul alaihim ka karanta musu nab'a nab'a ah, nab'a bunai adam labarin ƴaƴan adamu guda biyu sune kabila da habila bil haqqi Allah ya ce karanta musu labarin da gaskiya don su ji ƙarshen wanda yayi zalunci ko yanda yake bin Allah yanda zai kasance Allah ya ce iz qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wato sadaka su biyun suka gabatar da sadaka fata kubbila min ahadihima sai aka karɓi sadaka daga ɗaya daga cikinsu walam yi taƙabbal min al'akar ɗayan kuma ba a karɓi tashi sadaka ba jin takaicin wannan ƙala sai ya ce la'aktulan nan sai na kashe ka zan kashe ka shi kuma ɗayan ya ce ƙala inna ma ya taƙabbalu lahu minal mutaki ai abin da ya sa ni aka karɓutawa Allah yana karɓan sadakan masu taƙawa ne wato abin da ya faru da ayan Adamu Qabila da Habila shine Allah madaukakin sarki ya sanya kakarmu nana Hawwa'u Allah ya sanya a rayuwarta ta haihu su ashirin kuma duk haihuwar da take tana haihuwar tagwaye mace da namiji mace da namiji lokacin duniya ba mutane amma tun wancan lokacin Allah maɗaukakin sarki sai bai ce a yi aure tsakanin ciki guda ba sai Allah ya sa ana yin aure tsakanin cikin wannan shekara da cikin shekara ta gaba sai namijin wannan shekarar na sai ya auri macen shekara ta gaba sai wancan macen wancan sai namijin wannan ya aure ta haka ake aure wato ba a aure na waɗanda suka fito ciki ɗaya tare a lokaci ɗaya to me zai faru haka ake yi sai aka zo kan ƙabila da habila sai kuma Allah ya jarrabe su sai zama kanwar habila ita kyakkyawa ce kanwar ƙabila kuma a mummuna ce a kanwar kabila kyakkyawa ce kanwar habila mummuna ce haka Allah ya yi saboda shi Allah madaukakin sarki ya khaliqu ma ya sha yana halitta duk wanda ya ga dama to da aka zo da suka girma aka zo magana aure sai shi kabila ya ce a shi ba wancan ta yi masa muni ƙanwar ɗan uwansa shi a bar shi a wuri wadda suka fito ciki ɗaya wadda ya kamata shi habila ya aura abin har ya kai wajen annabi adam ya ce a'a ba fa haka ake ba amma tun da kun matsa ku ba da sadaka wanda duk aka karɓi sadakarsa shi zai aure ita kyakkyawar na nufin kama a raba musu gardama kaga an raba gardama to shi ne sai suka kawo kowane aka ce aikin sana'ar da yake ya kawo sadaka shi habila makiyayi ne shi kuma kabila manomi ne shi da zai kawo sadaka aka ce sai je samu buntu a san buntu shara na na abin da ya samu bai kawo abinci mai kyau ba ma shi ya kawo sadaka shi kuma wancan habila sai ya samu wani tuƙiƙin rago ya kawo sadaka dama yadda ake a lokacin za a ajiye ne kawai sai a ba su a juya wanda wuta ta zo daga sama ta cinye ita shine Allah ya karba haka ake sadaka to shine sai suka kawo shi kewa sai kowa ka zo wuta ta zo daga sama sai ta ɗauki rabu shi kenan annabi adam ya ce magana ta ƙare ita wannan wanda zai aure ta shine habila to wannan sai ya fusa ta ƙabila shine ya ce la'akulan nan sai sai ya kashe habila to kuma haka aka yi a lokacin ba a taɓa kashe kowa ba a duniya ba wanda ya taɓa mutuwa bai san ma in an kashe mutum ya ake da shi ba na'am
لئن
نعم.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين
sai habila ya ce wa ƙabila la'in basatta ilayya yadaka litaktulani in ka fidda hannunka ka shimfiɗa hannunka a kaina za ka kashe ni ma ana bi ba su iya riya ilayka liaktulani ni ba zan taɓa ka ba ya ce duk zan in ma za ka kashe ni sai dai ka kashe ni amma ni ba zan rama ba ya ce ni a kafin laha rabbal alamin ni na jin tsoron ubangiji Ubangi- Allah ubangijin talikai na'am إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين inni uridu an tabu ab ismi wa usmika fatakuna min ashabin nar yace ni ina nufin ka tafi da zunubi na da zunubinka tunda ka za ka kashe ni ka kwakwashi zunubi na ka hada da zunubinka da haka in kai haka kaga shi ka zama dan wuta daman kuma wa zalika da zaɓin zalimi wannan shine sakamakon azzalimai to kuma duk da haka bai da jaraba na an faɗa wa فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين annabi adamu aka ce ya tafi aikin haji baya ne wata rana shi habila yana bacci sai ya ɗauki dutse sai ya zo ya buga masa a kai ya kashe shi shi ne Allah ya ce faɗawa Allah nafsu sai ransa ta raya masa katil akihi lalle ya je ya kashe ɗan uwansa ya biye wa son zuciyarsa shi ne faƙa talahu ya je ya kashe shi fa su ba haminar khasiri sai yawa ya gari yana cikin masu hasara ya annabi ya kashe shi ya ɗauki dutse ya buga masa shi kenan ya ya da to kuma kamar yadda na faɗi ba a taɓa mutuwa ba shi ma bai taba ganin an kashe wani ba shi yasa zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa babu wani mutum da za a kashe a duniyar nan a ko'ina daga lokacin da kabila ya kashe habila daga nan har tashi alkiyama duk wanda ya kashe wani face yana da zunubin kisan kai yana da zunubin wanda aka kashe yanzu dan Allah ko a Maiduguri kabila zunubi nawa ya samu a katsina ƙabilar nino ya samu a wannan ƙasan inda tutsi da hutsin nan suke ruwanda kai ta a falastin na? to mutum miliyan shida a germany na? ɗaya shi na ce falastin duka gasu nan duk inda aka yi kisan kai zunubin kisan kan sai an ba shi irin wannan zunubi ka san iwa haka ya tara zunubi shi ne a yi illar mutum ya ƙago abu mara kyau saboda ana ba shi wannan ne saboda shi ne awwal man sannal katal annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce shi ne ya soma kisan kai da haka duk inda aka yi kisan kai yana da zunubin kisan kai kamar yadda inda wani alheri ya ci so mai da duk inda aka yi aikin irinsa shi kuma yana da ilada irin wani yanzu ka je wani waje inda ba sa karatu wani ƙauye ka bude makaranta daga wajen ka sai a ringa sai wani zai gina makaranta da duk wanda ya gina makaranta kana da makaranta har tashi kiyama haka nan wanda ya yi karatu sai yasa ake son musulmi ya zama hanyar sanadiyar ayyukan alheri kare zama sanadiyar miyagun ayyuka Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki yace na'am fa ba sallahu
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين bayan ya kashe shi ya rasa yadda zai da shi sai ya ɗauki shi ya goya shi a baya yana ta yawo da shi bai san yadda zai ba to ba a taɓa bai san ana binne mutane ba to shine Allah madaukakin sarki fa ba sallahu guraban sai Allah ya turo wasu hankaka su suka zo guda biyu suka sauka sai suka kama fada suka yi ta fada sai ɗaya ya kashe ɗaya yana kallon su shine sai ɗayan sai ya jage ni ya ringa ta kafa shi yana ta kirkan ƙasa yana ta yi sai da yi rami sai ya sa baki sai ya jawo gawar ɗayan da ta fada sai ya zo da ƙasa ya zuba sai ya rufe shi yana gani kaga an koya masa in an kashe mutum ga inda za a yi da shi shine Allah ya ce fil ardi li yuriyahu kaifa yuwari sa'at Allah ya turo su ne dan su gwada masa yadda zai rufe gawar dan uwansa da ya ga haka kala sai ya ce ya wailata kai shona a adastu an akuna misla hadhal gurab yanzu na kasa gane na kasa basira ta da ilimi na ya kasa ya yi irin abin da wannan hankaka yi ya ce fa'uware sauwata a fi sai in rufe gawar ɗan uwana wato bai sanyi ba sai yanzu Allah ya ce fa asbaha minan nadimi sai ya waye gari cikin nasu nadama muwa daga nan ya zama duk wanda ya mutu a ce mu ana sa shi a kabari akwai kabari guda biyu da musulunci ya ce a ringa yi akwai lahadu akwai shakku lahadu shine wanda ake tona wanda ya je madina ya bi gawa ba ya je baki'a zai ga yadda ake yin lahadu rami ne ake tona shi ya fi tsawona don mutum wanda bai da tsawon iri na iya shiga ma ba ga kanshi ba ina nuhu in ka shiga cikin kabarin kana tsaye a kabarin duka sai daga ciki sai gefen gabas sai a yi loto a gefe to a nan ne ake soka mutum sai kuma a sa tubali haka a gefe sai a yi tubali sai a rufe sai a zuba kasa sai a alfara shi ne lahadu akwai kuma shakku wanda muke yi uwa da ya na a tona a tono ɗaya sai a sake tona wani a tsakiya wanda za a sa mutum sai a sassa ko tukunya ko itace ko wanda sai a rufe sai a sa ko ganye sai kuma a sa taɓo sai a rufe mutum kowa dai ya tafi shi wancan lahadu ya fi inda da wuya kaga ruwa ya tone mutum a wancan namu ne ruwa yake yi fito da mutum do a nan wannan makabartan lokacin nan a in muka je gyara makabarta lokacin ana ta ana ta tukunya aka zo babu tukunya a ganin aka zo har slab aka sa aka yi wasu an Allah suka biya aka yi slab so sai slab da yake ba a samar karfe kusan ba a san a yi makabarta wai wanda tintintin ba za ta kauce ba a'a amma kuma ba a san wanda mutanen da kuke raye kuma za su zo a ci kabari na budewa so ana san a yi shi tsaka-tsakiya to har aka zo ana sa wannan bambu ne ko babu bambu yawa don an gane yana da ƙarfi kuma ƙasa ba ta ba ta cin shi sai a sa sai ka ga da aka so sa wannan an nan samu an ɗan samu an ɗan samu sauƙi eh alhamdulillah da abin da aka yi na na kwamiti na makabartar kaga abin da ya ɗan yi sauƙi an ɗan gyaggyara mun samu yanzu janaza assistant wannan janaza assistant sai godiyar Allah mu hudu muka zauna muka yi muka shirya ta kuma Allah ya taimake mu gashi nan yanzu za ka a rasu ba ka kashe kwabo ne na ma mutuwa wadda di ya kace kawo kwabo to ganganci aka yi na nuhu inda aka ma mutuwa tsakanin mota kuma abin da ya daga mana hankali shine daga nan national hospital akwai wasu motoci na daukan gawa galibi direbobin ba musulmi ba ne kuma ana daukar su dubu saba'in zuwa national hospital to kuma in sun suka zo national mosque za ka ga suna irin damuwa suna cewa a zo a kai an bata musu lokaci su ba su gane cewa mu sai mun yi azhar ina nuhun a yi sai su ga an gama kawai a kai shi mana shi ya tafi ya je ya sake samun mun sha'ar tabo da ka ga mutum yana fada yana fushi ga shi gwamnan mota da cross saboda alama asibiti ai cross ne kuma da gangan aka yi don ba abin da ya hada asibiti da kuros da gangan aka yi wallahi masu san su yada kuros ne suka ga babu abin da suke tare zai rayu a zai wasu a duniya kamar asibiti ya shiga ko ina shine kawai aka sa alama harama haka ga saudi arabia lokacin da aka kawo musu red cross suka ce a sai suka yi abin nan red crescent hilalul ahmar shikenan a madadin a red cross ne amma saboda wannan sun san allah ba zai da wannan a ce an shigar da furo ba cikin garin maka yana yana yawo amma sun so a ce hakan akai eh suna abubuwa da yawa kuma gashi na alhamdulillah cikin yardan allah da taimakon bayan Allah yanzu mota goma muka siya babu area kansu da ban ba ta mota guda ba na na na, na daukan gawa eh ba na gaye ba na na na daukan gawa oh amala kana mana na dauka magana ba ba na, na daukan gawa to wannan taimako ne na Allah madaukakin sarki kuma har yanzu akwai wuraren da suke ta neman motocin jaga in Allah ya sa mutum yana son ya sadakatul jariya sai yana muke siya za ka gansu a nashirin musu a tsaye eh in an samu sai a kawo a yi a mata komai a rubuta a abin nan ko ba komai dai ka san za ta yi aiki za ka yi ta samun lada don ka san dukkanmu nan matalan sai an kai mu zo aiki ne sadaka ce mai gudana alhamdulahi an daina a zo wato ana wa mutane sallah a gaban cross Allah baya san cross eh amma lokacin da an yi ta yi lokacin corona sai aka ce wai sallan ma a cikin mota za a ringa yi wa gawa sai ka ga mun zo mun tsaya a gaban cross muna Allahu akbar wallahi abun abun takeici ko ba yanda ka iya duk yana cikin abin da ya samu ka ce a'a amma cikin taimakon Allah gashi Allah ya sa mu wuce wannan wajen Allah ya taimake mu
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
alhamdulillah sai mu tashi a nan min ajali zani wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ai ai da da yawan eh shi ne ce bari na amsa ma ya halatta ya halatta mata ta dandana miya amma ba ta haɗe ba fa kun san dandanawa daban haɗewa daban ba wai in ta dandana ta ji ya yi sai ta haɗe a'a zubarwa za ta yi domin harshe zai iya bata ko a kasa gishiri ko babu gishiri Allahu a'lam na'am itikafi ya kare daman da zaran mata ta zama ba ta da tsarki ai ba damun ta zauna a masallaci da aka yi itikafi ya kare duk da cewa idan tana gidanta ne ka san yadda mata duk da cewa saɓani na malamai za ta iya itikafi a gidanta ta keɓance waje ta wuni tana ibada sayan a gidanta ne abinda ba za ta yi ba shine qur'ani ba za ta dauka ba shi wannan ya kare saboda zama a masallaci ne eh sallallahu alaihi gashi can na'am ya halatta mutum mara lafiya a ƙara masa ruwa ko ya masa allura to ruwa ya halatta amma baya azumi ke sai sha azumi a ƙara masa ruwa amma an aka ƙara mutum ruwa yana azumi ko ya ce baya azumi ko bai ce ba damun azumi babu eh Allah ya ba shi dama in har an labul na rashin lafiya ya kai wani ayar sha azumi ba wai gazawa ba ne don ka sha azumi in dai kana da dalili na shari'a eh za ka in za ka yi dauriya to ba za a ƙara ma ruwa ba yawa in ka iya kana rashin lafiya kai azumi azumin ka yayi ba wani abu amma dai ba za a ƙara ma ruwa ba don an ƙara ma ruwa ai ka sha ruwa ne na da wanda ya sha ruwa da kofi da wanda ya ƙara man ruwa ba su da bambanci dukkan sun sha ruwa da aka kaga azumi an aje allura maluma sun kasu kashe biyu akwai allura ta abinci ita daman tana karya azumi akwai allura ta magani wanda ba ta da alaka da abinci ita ba ta karya azumi Allahu a'lam na'am alaikum salam amin amin na'am wane kai ina ai baka isa ba baka isa ba baka kusa isa ba ma kai ba na yawa baka da wannan iko baka da wannan iko sai dai ka je ka ce baba to abin nan ka ban kyautar shi mana misali iya ce ya baka shi kenan zai kawo ni amma shi na shi fa cewa zai ina abin nan ya kwaya fizge ya ce an kwace jika shi na shi shi kenan na yawa kai da daman da kai da kayan madin nashi ne eh da ka ba ɗaya ba ne kai ba ka da ikon kwace kyautar da ka ba su sai dai ka lallaba su su ba ka kyauta ba ka da iko shi ne ce sai dai ka ce ba baka ɓanwan kyautan wannan abun mana sai na baka wani ya ce ta ɗauki hawa in ya ce babu kuma ka kawo wancan a haɗa na maye sai a kawo a haɗa shin uba yana da iko ya sai da kayan shi ya raba wa ‘ya'yansa eh yana da iko amma zai raba musu ɗaiɗai wa daida shi ba gado ba ne ba gado ba gado ba ne shi ba a gado sai an mutu yanzu uba yana da iko yana da kayan shi ya sai da ya ce ‘ya'yansa duk zai su zo kowa ga miliyan goma goma misali nake na a dama mana gado ne ai ba gado ba ne ba gado ba ne kowa miliyan goma goma na kayanka ne ai to ba ayanka ma ko a titi ka ga dama ma sai ka ba kowa miliyan goma goma ko ya Allah ai ba komai ina nufin kayan ka ne ai wannan kyautan ka ne daman abinda musulunci baya so kawai zalunci shi yasa kaga hadisin Nu'man dan Bashir ne ko wanda ya ya bawa ɗansa kyautan bawa wanda matarsa saboda tana son yaron ta ce ka ji annabi ya zama shaida ba ta san abin zai tashi ba da ya zo ya ce ya rasulullah ga ɗana wani ga bawa na na bashi sai manzo Allah ya ce duka ƴaƴanka ka ba su sai ce a'a manzo Allah ya ce a'a ni ba na shaidar zo ya ce ka je wani ya ma shaida ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku zaka in zaka yi adalci ba laifi wallahu a'lam wa alaikum assalam na a to shari'a ta hana shi ai ba shari'a ai ba hana ka ba ba hana ka duk lokacin da ka gana ma ai akwai nafilar alwala suna jeje nake fadin ta yawa ita wannan nafila ba ta da lokaci in dai kai alwala to zaka yi raka'a biyu da haka dan mutum ya sanya yana yin ya alwala eh e mana a baka san an akwai nafilar shiga gida ba in ka shiga gidanka ka yi nafila ai duk ba ma yi ne yana da kyau ya laifin musu amin yau tambaya biyun kowa na ok ɗaya ne na? bari in in mun amsa ɗaya kayi ta biyu don sai ni ta mata gudu mutum ne yana da kasuwanci ya ce amma kudinsa bai kai nisabin zakka ba to yana samun riba kuma shi akwai wani abu da musulunci ya ɗora masa zai yi babu sai dai musulunci yana son ka zama mai sadaka na nuhu amma wani wai amma da za a ce ma gashi a'a amma dai sadaka ana son musulmi inda hali kullum ka ringa sadaka don sadaka tana maganin musiba amma ba a ba da zaka sai ya kai misali na sabon farko a a ai baka samu ba kai ma ka ce baka samu ba kuma ya za a baka lana ya ce ya zo juma'a liman da ya bi hamin bari ba amma bai samu sabon farko ba ya samu sabo na uku kuma kuma ya za a baka ladan sabon farko za ka samu ladan sabo na uku za ka samu ladan gwargwaron lokaci ka sa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da ya kira ai wato a dunkule ya kira lokutan ya ce wanda ya zo masallaci a lokacin farko na juma'a za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da gumi wanda ya zo a lokaci na biyu za a bashi lada kamar ya sadakan saniya wanda ya zo a lokacin na uku za a bashi lada kamar ya yi sadakar rago wanda ya zo na hudu za a bashi lada kamar ya yi sadakar kaza wanda ya zo na biyar shi ne ƙarshe za a bashi lada kamar ya yi sadakar ƙwan kaza kaga dai kowanne ba wanda za ka haɗa ka sa akwai bambanci tsakanin kowanne ya ce to shi ne da zarar liman ya hau mimbari daman akwai mala'iku da suke ɗaukar sunan waɗanda suka zo masallacin juma'a amma da liman ya hau mimbari sai su rufe littafi da haka duk in kana zuwa masallacin juma'a bayan liman ya hau mimbari ka sani babu suranka ko ba ka san mala'ika bare ka bi shi ka ce ka zo ya rubuta sunanka na? yawowa ai ba kuma ganji ba da haka ana son ne a zo masallaci juma'a gaskiya da wuri shi yasa magabata za ka ga tun da safe suke tafiya masallacin juma'a a zauna a yi ta ambaton Allah rana ce mai girma yadda muke yi kawai an tada gama ka zo ka zata juma'a nan ba ɗabi'an mai niyyar samun babban rabo ba ne Allah ya kiyaye na'am a ai ba hawin bane sai na ya mu bane na alaikum salam na karshe kenan ko na'am idan liman yana mimbari da mai neman sadaka da mai ba da sadaka duk ba su da juma'a da mai yawo da akwati da wanda ya ba da sadaka duka ba su da juma'a masu juma'a kawai a wannan yanayi su ne masu aikin tsaro masu aikin tsaro kusan musulunci yana yake cewa addarura ta su biyu mahazurat musulunci ya san larura akwai wasu masu aiki duk inda na security su waɗannan suna da dama na tsaron rayukan al'umma suke amma neman sadaka kan tsayawa ake da shi Allah wa ala sallu ala nabi kare Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد akwai wani da mahaifiyarsa ya wuta shekara ɗaya da rasuwa yake so a sata addu'a muna musu yi shekara ashirin da ɗoriya da haka duka addu'a za ta haɗa da iyayenmu gaba ɗaya wanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya sa su muta Allah ya sa su na aljanna Allah ya yafe musu kurakuransu Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a cikin aljanna Allah mu waɗanda suke da rai kuma Allah ya ƙara musu lafiya Allah kuma ya ja kwana mu da su idan lokacin mu ya zo Allah ya sa mu cika da imani karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Yeah.